والمتفائلون هم الذين يبحثون عن البشائر والمبشرات وليسوا الذين يسيطر, يسيطر عليهم اليأس والقنوط قال الله تعالى في حق يعقوب عليه السلام يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إخوة الإيمان قوة الرجاء فيما عند الله أقوى وسيلة يتقرب بها العبد إلى مالكه ويتوصل بها إلى مرامه فالمؤمن لا ييأس أبدا بل يلزم بابه سبحانه وتعالى حتى يفرج ما به من هم وغم وكرب قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله إن ظن شرا فله متفق عليه أيها المسلمون الظلم لا يدوم والظالم مهما تجبر وتكبر وعلى واعتدى لا بد له من النهاية المحتومة وانقلاب الأمور عليه كما حصل بالطاغية فرعون فيما حكاه لنا ربنا بقوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ثم قال تعالى عقب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة قلت إن كان الأمر كذلك فكيف آقبة الدولة إذا اجتمع فيها مع الكفر الظلم والطغيان قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إخوة الإيمان ابتهلوا إلى الله بالدعاء وخذوا الأسباب اللائمة كي تتخلصوا من الظلمة والظلم الذي تعانون ولا تغتروا بالكفرة ولا تعتمدوا إلا على الله وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني ويقول الشيخ محمد بن يحيى الزبيدي المظلوم إذا اشتكى إلى الله تعالى اقتضى عدل الله عز وجل الإيقاء بظالمه فيحب الله تعالى أن أن يجهر المظلوم بالشكوى ليكون المقدر والإيقاء بالظالم مبسوط العذر عند الخلق وزاجرا لأمثاله عن أمثال فاعله قال الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال أيضا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك يا وانا مصع البركة منا قال جدد قود يمك الله سبحانه وتعالى wanda cikin horewansa da nufatansa muka kawo wannan yini na juma'a yau muna biyar ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1445 da kidan miladiya yau muna 20 ga watan goma shekara ta 2023 wannan khutba ta mu ta yau za ta yi magana akan zalunci da kuma mummunan makoman azzalimai babban abin da ya sa muka zaɓi mai magana akan zalunci shine dai abin da ke faruwa a yankin ƙasashen larabawa na irin zaluncin da al'umman yahudu take yi a wannan yanki tana cutar da al'umma daban-daban tana ɗanɗana musu nau'o'in azaba sun aika da bama-bamai sama da guda dubu shida a ɗan tsakankanin nan cikin abin da bai wuce kwana goma ba baya ga bullet bullet na bindigogi da aka rika amfani da shi akai hari guda ɗaya kaɗai a wani asibiti an kashe sama da mutum ɗari biyar to irin wannan fazalunci da yahudawa suke yi to yana da buƙatuwar mu kuma mai ma Allah subhanahu wata'ala da gaske muna masu roƙonsa akan Allah ya karya al'umman yahudu duk da kasancewar kutuban za ta haɗa duk wani irin nau'in zalunci ba lalai zaluncin yahudu kaɗai ba har irin zaluncin da ke faruwa kai ma a naku ƙasa duk wanda yake da wani abin da yake jin cewa an zalunce shi a kai to shi ma yana da bakin magana yana da dama da zai kai kukan shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani wanda yake jin an tauye mishi haƙƙi ko wani shugaba ya zalunce shi ko wani na gaba da shi ya take masa haƙƙi ko wata mata da take jin mijinta yana zaluntanta ko wani namiji da yake jin matarsa tana zaluntansa to duk fa manzon Allah so sai ce fa inna li kulli sahibi haqqin maqal duk wanda yake da haƙi to Allah ya bashi bakin magana zai kai kokan shi ga Allah subhanahu wataala kuma shi Allah yana sauraron waɗanda aka zalunta to shi yasa wannan khutba yau babban abin da za ta mai da hankali shine magana akan zalunci khutban abin da take cewa shine lalle mu musulmi mu sani cewa fa ababe masu ɗaci da suke faruwa a duniya akwai yiwuwan kuma su zama alkhairi ga mummunai babu shakka abu mai ɗaci yana da ɗaci babu al'umman da za ta so a kai mata irin wannan ta'addancin a zubar da jininta a take ta a mai da ita baiwa ƙarfi da yaji to amma mai yiwuwa kuma wannan ya zama lafisin da Allah zai gafarta musu ya musu rahama shigar da su aljanna sai ya kasance sun ɗanɗana ƙunci takaitacce a duniya amma sun ribaci kuma yalwatacciyar ni'ima dawwamanniya na har abadan abada a gidan aljannan Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci kuma zai kasance Allah sai ya ba azzalimi dama ya zalunci domin zaluncin nashi ta kai ƙololuwa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya karya shi ya rugurguza shi ya darkake shi domin al'umma ta zauna lafiya to wani lokaci ba a kaiwa ga hakan sai an samu zalunci ya yawaita to daga nan shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai nuna ikonsa akan azzalimai shi ko mutum wanda yake mai yawan arashi ba wanda yake mai shu'umci ba kullun yana lalubo ina ne za mu samu bushara ina ne za mu samu mafita ba yana kallon matsaloli ne kadai idan shi na rufewa akan su ba idan ya ga matsala ce girma to mutum mai arashi mutumin kirki to yana kallon ina ne kuma maslaha da alkhairi zai zo duk iya inda matsala ta girma ta girmama ta bunƙasa to baya tsawa ya dafa hannu ya ce shikenan matsala ta faru babu wata sauran mafita a'a yakan waiwaya hagun shi da daman shi to ina za mu lalubo kuma wani abu da za mu yi ma junanmu bushara mu natsar da zuciyarmu ya kwantar mana da hankali tsakankaninmu da mahaliccinmu Allah subhanahu wata'ala mu gazgata bisharorin da addinin musulunci ya zo mana da shi to haka nan mummuni yake a har kullum shi yasa shi mummuni bai taɓa aje kanshi a matsayi na mai yanke ƙauna ya yadda cewa wato ainihin yanke ƙauna ya lulluɓa rayuwansa ya koma ba shi da wani hope ba shi da wani target ba shi da wani abin da yake ganin za a iya cin mani alkhairi mummuni bai taɓa da wannan ba za mu ƙara fahimtar wannan idan muka fahimci zancen da Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana na annabi aqub lokacin da damuwa ya masa yawa kware da gaske an salwantar mishi da ɗansa na farko annabi yusuf aka kuma sake zuwa aka salwantar mishi da ɗanshi na biyu wato ainihin ɗan uwan annabi yusuf a wannan lokaci sai annabi aqub alaihi salatu wassalam sai kira ‘ya'yansa sai ce ya bani ya zahabu fata hasasu min Yusufa wa akihi lokacin da kuncin ya kunci sosai to a lokacin nan ne kuma sai tara ‘ya'yan sai ce kai ya ku ‘ya'yana ku shiga duniya ku je ku lalubo ku binciko duk inda kuka sani ku shiga ku fita ku lalubo mana labarin annabi Yusuf da ainihin ɗan uwansa wanda shi ko a wancan lokaci shekara talatin da suka gabata an gaya mishi ne cewa annabi Yusuf ma ya riga ya mutu amma zuciyarsa ba ta nutsu da wannan ba ya ce ku je ku lalubo mani annabi Yusuf da shi da ɗan uwansa wala ta afu min raushin lahi kada ku yadda ku tseba tsammani daga rahaman Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu la ya afu min raushin lahi illa alqaumul kafirun lalle babu waɗanda suke yanke tsammani su ɗebe kewa su ɗebe kwaɗayi daga rahamar Allah subhanahu wata'ala sai mutanen da yake kafirai to ya ƴan uwa mu sani fa cewa irin kwaɗayin da kake da shi mai yawa mai ƙarfi a wurin Allah to wannan ita ce babbar hanya da za ta rika da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan ya kasance kwaɗayinka ga Allah yayi yawa to za ka raɗe gurin Allah subhanahu wata'ala a cikin mafi yawan al'amuranka ko kuma ma gabaki ɗaya al'amuranka to duk wanda ko ya kake a wurin Allah ya raɗe a wurinsa to ya riƙo da igiya mai ƙarfi ya yi riko da sila mai ƙarfi wanda zai hana shi bakin cikin duniya zai hana shi taɓewar lahira zai hana shi shiga ƙaƙanukayin duniya da na lahira ga baki ɗaya da haka ya ƴan uwa mu sani cewa fa shi mummuni baya yanke ƙauna har abadan abadan bal yakan raɗe ne a ƙofan Allah subhanahu wata'ala ya ƙwanƙwasa ya ƙwanƙwasa ya ƙwanƙwasa yakan shiga wurin Allah subhanahu wata'ala domin duk wanda ya ƙwanƙwasa ƙofan Allah Allah zai buɗe masa to da zaran ya samu wannan dama nan ne ko fa zai marere ce ma Allah subhanahu wata'ala ya ta roƙon Allah subhanahu wata'ala yana yin duk abin da ya san idan yayi Allah zai yaye mishi damuwa zai yaye mishi baƙin ciki zai yaye mishi tashin hankali a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah mai girma da buwaya yana cewa al-hadithul qudsi kenan yace ana inda banni abdi bi Allah ce ni din nan ina nan a inda bawa na ya zace ni in zanna khairan in ya zace ni ta kofan alkhairi falahu zai samu alkhairi daga gare ni wa in zanna sharran in ya mun mummunan zato falahu zai ga mummunan zaton shi akan kansa da haka idan kai kyakkyawan zato ga Allah cewa Allah mai rahama ne Allah mai jin kai Allah mai tausayi Allah baya saba alkawari Allah yana taimakon mummunai to in dai haka kake zaton Allah to wallahi tallahi zaka samu Allah a haka in ko ka tsere tsammani daga Allah kana ganin Allah ba zai taimaki addini ba Allah ba zai taimaki mummunai ba Allah zai karya alkawari Allah ya kasa in irin mummunan zaton da kake ma Allah subhanahu wataala kenan to haka nan Allah zai baka cikin wannan mummunan tunani ka rayu cikin kunshi da wahala da tashin hankali wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito ya ƴan uwa mu fahimci cewa fa shi azzalimi duk iya inda ya kai ga ɗagawa ya kai ga girman kai ya kai ga ƙetare haddi to ana nan ana nan zalunci baya dawwama babu makawa ne sai an kai ranan da zaluncin zai ƙare sai an kai ranan da al'amura za su juya azzalimi inda yana ganin yana sama to zai koma ƙasa in yana ganin yana da fawa yana da mulki to zai koma abin mallaka in yana ganin yana da faɗi a ji to faɗi a jin nan zai jawo mishi matsala idan yana ganin ya mallaki makamai makaman nan kashe shi za su yi in yana ganin ya mallaki sojoji da 'yan sanda su za su tabaibaye shi da amfa su kai shi gidan bursuna da haka duk inda zalunci ya zalunci to mu sani cewa fa akwai ƙarshen zalunci akwai ƙarshen azzalumai ni la'akari da abin da Allah ya kaito mana akan fir'auna a cikin alƙur'ani mai girma da Allah yake gaya mana inna fir'auna ala fil ardi har auna ya yi girman kai a ban ƙasa ya yi ɗagawa ya hajji waja'ala ahlaha shi'an ya mai da mutane shi'an kungiya kungiya wancan kungiyan waɗanda za a kashe ni wancan kungiyan wanda za a raya ni wancan kungiyan wanda za a ɗaukaka ni wancan kungiyan wanda za a talauta ni a walakanta haka nan dai ya rarraba mutane ya mai da su akwai ƴan lele akwai kuma ƴan watsi da su akwai ƴan mowa da ƴan bora haka nan ya raba bayan Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa shine ma'anan waje al'ahalha shi'an yastad'ifu qa'ifatan minhum ya walakantar ya kaskantar da wata kungiya daga cikin su ta hanyar yuzabbihu abna'ahum sai ya kashe waɗansu daga cikin su wa yastahi nisa'ahum sai ya rayar da mataye daga cikin su kai Allah ce innahu kana minal mufsidin fir'auna dai ya kasance cikin mutane mabannata wanda ba sa gyara a duniya ba sa gyaran addini daga ƙarshe da Allah ya kawo mana wannan sai biye mana da wata magana da yake cewa wani ridu annamuna alal ladzina stadifu mu kuma muna nufin mu ɗaukaka mu yi baiwa ta musamman akan waɗannan waɗanda fir'auna ya walakantar ta ƙarfi kenan fir'auna yana jin yana da ƙarfi har ya bugi kirji ya ce ana rabbukum al'ala shi ne wai arrabu ya ɗauko sifar rububiyar Allah ya fama kansa a wani gurin ya ɗauko sifar uluhiyya ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ko ma bayana ba sifofi biyun nan gabaki ɗaya ɗauka ya ɗora ma kansa to yanzu ga abin da yake shi kuma Allah ce mu kuma muna nufin waɗannan da fir'auna ya walakanta ya kaskantar mu kuma muna nufin mu musu baiwa ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة الله ce su muke so mu mai da su masu mulki su ne shugabanni a ban ƙasa wani ja'alahum alwarithin su za mu sanya su mamaye ban ƙasa ma gabaki ɗaya su gaje ƙasan gabaki ɗaya wani mu'a wani ja'alahum alwarithin wani makkina lahum fil ard Allah ce muna son mu ba su ƙarfi da fawa da mulki a ban ƙasa wani riya fir'auna mu nuna ma fir'auna wa hamana da mataimakin shi wazirin shi hamana wajen da huma da rundunan waɗannan azzaliman mu nuna musu ma kanu ya hazarun abin da suke tsoro daga waɗancan al'umman to za kuma su ga abin da suke tsoro a tsakar gidansu a tsakar ɗakinsu kuma abin da ya faru kenan Allah ya barkace fir'auna ya halakar da fir'auna a daidai lokacin da mutane sun kai suna ganin anya ma zai yi a ce ko an halakar da fir'auna saboda mulkin shi da tsagawar shi ya yi girma Allah ya halakar da shi ya nutsar da shi sai ga fir'auna yana ihu yana neman taimako yana neman agaji yana faɗin amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin da wannan sai shekul islam ibnu taymiya yake faɗi a cikin majmu'ul fatawa yake cewa mutane ba su yi wani saɓani ba malaman farko da na ƙarshe ƙananan malamai da manyan su sahabbai da tabi'ai da duk wani malami ba su yi saɓani ba fi anna akabata zulmi cewa lalle ƙarshen makoman zalunci wa kima wato darkakewa da duk abin da kake jin kafi ƙarfin shi sai ya gagare ka shine alwaham alwaham kenan duk abin da kake jin kafi ƙarfin shi to idan Allah ya jarabci mutum da zalunci to sai ya fada cikin alwaham shine duk wani abin da kafi ƙarfin shi sai ya fi ƙarfin ka da mulkin da dukiyan da makaman da kuɗin da tarin ‘ya'ya da tarin zuri'an duk sai sun zama ma mutum fitina sun zama mishi tashin hankali da bala'i a duniya kafin azaban gidan lahira ya ce to ba wani malami da ya saba akan wannan wa aqibatul adli karima sakamakon kuma adalci shine daraja da ɗaukaka da ke samun mutum har shine kawo cewa ana ruwaito magana daga masana masana rayuwa suna cewa Allahu yansuru daula al'adila Allah yakan taimaki daula mai adalci wa in kanar kafira ko da kafirin daula ce kuwa in ta rike adalci tana aje komi inda ya dace tana ba kowa haƙƙin da ya dace ba a tauye wani saboda shi ba dan bowa dan bowa bane ba a tauye wani saboda bambancin jam'iyya ba ba a tauye wani saboda kawai a walakantar da wani ba ba a yi wannan ba to Allah kan taimaki daula wala yansuru daulatan zalima amma fa Allah baya taimakon daula ƙasa kenan idan ta zama azzalima ko da ko wannan ko tana da imani da haka ko da ƙasan mummune ne idan suka zama azzalimai ana tauye ma masu haƙƙi haƙƙi ana zaluntar mutane wani na cin abincin shi kadai zai ci abincin da mutum dubu za su ci a sati ɗaya shi kadai zai tattara ci to wannan daula ta zama azzalima kenan Allah subhanahu wataala ba zai taimake ta ba ba zai taimake shugabannin ba haka ma abin sai ya gangaro da talakawan duk su ma suna da irin nasa zaluncin kowa a shi kaɗai ɗin shi akwai irin nashi zaluncin a gidajenmu a angoyinmu a duk inda muke mu'amala a ofisoshin gwamnati kowa ya san irin zaluncin shi to Allah subhanahu wata'ala baya taimakon azzalimai ko a mataki na ƙasa ko a mataki na sama ko a mataki na ƙasa baki ɗaya ko a mataki ma na duniya ga baki ɗaya shi yasa ya ƴan uwana musulmi mu fa sani cewa ya lazumce mu mu marerece ma Allah mu fuskanci Allah da addu'a ga ƴan uwanmu Falastinawa irin yadda ake musu kisan kare dangi irin yadda ake zazzaga musu nau'o'in azaba irin yadda aka tada hankalinsu aka sa suka fita hayyacinsu dama can suna zaune a kurkuku ne na wannan yanki da suke ciki to a da kurkukun buɗaɗɗiya ce to yanzu wannan kurkuku ce mai cike da ambaliyan wuta da ambaliyar yunwa da ambaliyar kishi babu abinci babu ruwan sha babu magunguna a asibiti sai dai ruwan azaba ta sama ruwan azaba ta ƙasa to ya Allah waɗannan azzalumai da ke wannan Allah ka kunyata su Allah ka tona musu asiri Allah ka darka shi al'umman yahudi ya Allah ka zazzaga musu ruwan azaba irin azaban da kai ma ashabul fil ya Allah kai mai mutanen yahuda wannan ya Allah waɗanda suke cutar da filastina wannan da Isra'ila da ‘yan goyon bayan ta irin Amerika Allah ka saukar da azabanka akan kafiransu Allah ka kubutar da mummune ‘yan uwa mutanen ƙasar Falasɗin sannan mu sani ya ‘yan uwa musulmi ba mu da wani ƙarfi fa ba mu da wata dabara sai ga Allah da haka kar mu dogara a wani abu ko a matakin mu na ƙasa nan kar ka dogara akan ai muna da yawa ai bari kawai Allah ya kai mu zaben 2017 za mu dawo da shi duk ka ɓata ma kanka lokaci koma al'amarinka ga Allah wanda ya zalunce ka gaya ma Allah wani ya zalunce ni Allah ka kwato min haƙina maganan wani kana da ƙura'a kila ma za a yi abin baka a duniya kila ma za a yi abin ba garin ku a duniya bai gagara Allah subhanahu wata'ala ba bai na kaɗi fili da wani katin ƙura'a katin ƙura'a banza ne inda katin ƙura'a na haifar maka da maslaha da shekara ashirin da ya haifar maka da maslaha a yau da haka ka daina alfahari da wani katin ƙura'a dogara ga Allah ka koma zuwa ga Allah ka nemo taimako daga Allah akan duk wani wanda ya zalunce ka sannan ya ɗan uwa mu tuna cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi yace waɗansu addu'o'i guda uku Allah subhanahu wata'ala ya sanya su karɓaɓɓu ne la shakka fihinna manzon Allah faɗi wanda yace babu shakka a cikin su yace da'watul walidi addu'an da ɗa da mahaifi ke ma ɗansa addu'an uba akan ga ɗansa ko ya addu'a kyakkyawa ko addu'a mummuna ko addu'an da uwa take ma ɗanta ko ta kyakkyawa ko ta mummuna to Allah subhanahu wataala yana karba shi yasa irin addu'o'in nan da iyaye ke cewa shege ka ci kazanka ka ci kazanka kana faɗi kuma Allah zai karba ba shegantaka kake so ba to ga ƴaƴan daga shaye-shaye sai dauke dauke sai ta'addanci addu'an wane ne addu'an iyaye ne haka nan kuma addu'an matafiyi in kana cikin halin tafiya ka riƙa yawan ɗaga hannu kana roƙon Allah alkhairan duniya da na lahira idan kana da damuwa na talauci da rashi da rashin aikin yi da kasala da ke sa kullum kana zaune baka da aikin yi sai dai giba baka da aikin yi wannan ma jarabawa ce ka raɗe a wurin Allah subhanahu wataala ka roƙo shi Allah ya azurta ka da ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa ya baka lafiya ka fita ka je ka nemi na kanka Allah yana karɓan addu'an matafiyi da kuma addu'an wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi Allah sai ya karɓi addu'ansa domin a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala la yudhilu zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana talala ga azzalimi ranan da zai kama shi Allah ba zai iya kucewa ba ranan da zai kama azzalimi to ranan ba zai iya kucewa ba الشيخ محمد بن هيا الزبيدي yana cewa almazlumu idza ishtaka ila Allah ta'ala shi wanda aka zalunta idan ya kai kukan shi ga Allah ya ce Allah ya isa Allah ka kwato mana haƙina to adalcin Allah ya hukunta sai Allah ya diramma azalimi kai dai ka kai garaje kar ka dauka an kai addu'an yau gobe gobe kake fatan ka ga addu'a tasirin addu'anka kai dai ka sha kurumin ka kawai in kai ma ba azalimi bane fa in ya zama kai ma azzalimin ne wancan ma azzalimin ne to kai shikenan waye karfin shi zalincin shi yafi karfi shikenan shi zai galaba kuma duk cikan ku abin tuhuma ne a gaban Allah amma kai ba azzalimi bane an zalunce ka to Allah subhanahu wataala yi alƙawarin sai ya kwato maka haƙƙinka walau ba da hin ko bayan wani lokaci annabi Musa da annabi Harun jigajigan manzannin Allah ne sun yi addu'a Allah ya halaka Fir'auna amma sai bayan shekara arba'in kamar yadda ya zo a cikin tarihi da suka ce rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyuqim rabbana liyudillu an sabilik rabbana qnis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim kuma Allah ce qad ujibat da'awatukum an karba addu'an haka aka gaya musu amma sai bayan shekara 40 sannan suka ga tasirin addu'a da haka in kai addu'a kada ka je kuma kai ta complain kai ta complain kai ta raki kai ta zagi za ka ɓata ba kanka lokaci kai ma sai ka shiga cikin sahun azzalimai sai Allah ya kyale ka da wayanka sai Allah ya kyale ka da wayanka da dabaranka in ka kai ma Allah kuka to ji a bakin ka kai shiru ka bari ka ga matakin da Allah zai dauka amma ka kai ma Allah kuka kuma sai ka ci gaba da complain sai ka ci gaba da zagi sai ka ci gaba da tsinuwa to ana nan kenan sai Allah ya baka da wayanka to shi ne yake cewa dan haka Allah yana son idan an zalunci mutum ya faɗi in aka zalunce ka ka ce an zalunce ni an yi mana kaza Allah ka kwato min haƙina ka faɗi sai ya kasance idan kai wannan sai Allah ya taimake ka sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan faɗin da kai ya zama an yanke hujja akan azzalumai duk mutane za su san wane yayi zalunci da haka gobe in suka ga bala'in da ya faɗa masa sai mutane su shiga taitayensu sai kowa ya kame daga irin wannan zaluncin amma in aka zalunce ka baka faɗi ba ko Allah ya jarabci azzalimi sai a ɗauka kawai ai kaddaran Allah ne eh kaddara ce amma ya yi zalunci ne shi ma Allah ya daren masa a yau magabaci wanda daga cikin magabaci ya ce nakan yi zunubi ga Allah sai bayan shekara arba'in sannan nakan gane azaban Allah a kaina Allah zai ɗauki mataki a kaina ɗaliban shi suka ce ala gafarta malam ya kai ka gane haka ya ce saboda zuciya rayayya ai wanda yake akwai abin da yake in dai zuciyan karayayya ce kana fada cikin wani bala'i zaka tana cewa ni ma ne ma Allah kaza ne yanzu ne Allah ke daukan mataki a kaina sai ka koma kai ta istighfari kana tuba ma Allah to dan haka ya jama'a mu sani cewa fa azzalimai to ba su da inda za su fake a wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma yana cewa falawla irja'uhum ba'sana tabarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع أجابر القوم الذين ظلموا الله شيء سي مكا ينكي مكا كيك علشان متانا من دسك الظالمي والحمد لله رب العالمين الله يقول ما كان سيشي بودياتا تبتغى الله ذاك منا وقوم الله كدركة الظالمي الله كاو من كرشان الظالمي ya Allah waɗanda suke zaluncin al'umman musulmi Allah ka mai da zaluncin su akan su ya Allah duk tattalin su Allah ka mai da tattalin su ya zama musifa da bala'i akan su a ƙarshen wannan kutuba kuma muna ta'aziyya na mamatanmu da suka gabata a nan nan kusa akwai malam Tamimu wanda aka yi sallan janaran jiya. muna fatan Allah ya gafarta masa Allah shi masa rahama Allah sa aljanna makomansa abin da yana alkhairi Allah ka karba abin da yana kuskure Allah shi yafi Allah ka sanya makwancinsa da sauran ainihin marigaya daga cikin al'umman musulmi akwai ma dan uwa ga mai martaba sarki shi ma Allah ya masa rasuwa magajin gari muna fatan Allah ya gafarta mishi ya masa rahama ya kyautata makwancinsa da sauran mamatan musulmi duk Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sannan akwai tallafi da naga abin nan majalisar koli ta tabbatar da shari'ar musulunci da take faɗan matsayinta akan al'amarin mutanen Filistin da waɗannan Yahudu ta fitar da ainihin rubutacciyar takarda ta kuma aika da shi inda ya dace wanda ta yi kira ga shugaban ƙasa ko ga ƙasar Najeriya ita ma ta fito ta bi sahun ƙasashen da suka yi Allah wadai da abin da Isra'ila take yi kuma lallai lallai Najeriya ta tara gudunmuwa da za ta kaima mutanen Filistin sannan suka kira al'umman musulmi akan su buɗe asusun lallai lallai da za a tallafa ma mutanen ƙasar Filistin saboda suna cikin halin kakani kai fiye da yadda kake tsammani don haka mu ma za mu buɗe asusu duk wanda zai kawo ya kawo gudunmuwan shi a nan ko a nan ko a waje ko a ina ne ka ce wannan na ƙasan mutanen ƙasan Filistin ne wanda za a tattara in aka tattara mu kai mu waɗanda suke da hannu a ciki sun kuma su kai mun yi abin da za mu iya yi mun yi addu'a mun ba da tallafi na gudunmuwa muna fatan Allah ya taimake mu kowa ya kawo irin abin da Allah ya sauke masa saboda kada abin da ya shafi ƴan uwan musulmi mu ma gobe ya zo ya same mu mu zo muna neman ina wanda za su tallafa mana yanzu gashi ba cikin halin yaƙi muke yi ba fa an ce kawai an kawo tallafi ne kowa ya wage baki yana son shi ma a bashi ashe da daɗi in kai na da nama ka taɓi naka ka ji to ashe yana da kyau mu ma mu tallafa mu waɗannan ƴan uwa na musulmi kada mu bar su a cikin irin halin da suke cikin mummunan hali اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم إنهم أرادونا وشعبنا بسوء فأشغلهم اللهم بنفس بأنفسهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين اللهم اجعل أعوانهم وأشياءهم وأتباعهم عليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم قطع دابر القوم الذين ظلموا اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خرب ديارهم اللهم خالف بين قلوبهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم منزل الكتاب مجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد